رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعب في بنظرة تأثيرنا بزفري وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله جاء ساتي saboda lokacin da ɗanyi lacci ba za mu karanta littafin duka ba ya dai mu karanta na ƙarshe ne san maga lokaci ya bayar sai mu karasa wani kuma lokaci bai bayar ba sai mu taƙaƙe iya shi kaɗai mun karanta fasli a kan tarƙini da kuma al'akhdhu bi tariqati tijaniya mun karanta abdala'i da hujjar waɗanda tijana wasu ka dogara da shi a qur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan tilkinin tsarika ko tilkini na turkus sufiya su sannan muka ce insha Allah mu tsonya ta yi wannan satin za mu karanta sa kamar isnad da silsila ko kamar shoki janar radiyallahu anhu yana da silsiloli guda biyu yana da asani guda biyu akwai izin al-khas akwai izin al-am izin ami shine daga wanda muka karanta wancan sati mutum bayan mutum har zuwa kansa yin la'amu kenan izin ya khasi kuma shi da maulana rasulullahi to mun sai dama za mu karanta ainihin wancan insha Allah to daga nan kuma sai mu daura daga ba a cikin littafin bane to shi ba mu sanya isnadin tun daga kan sayyidina Ali har zuwa kan shauki tare ba an san littafi kamar da muka ce amma mun sa a sarsala a cikin sarsalar da muke ba da ita wurin dariƙa insha Allah za mu karanta na salasala din insha Allah na'am Thank you. a wancan ina gaba bukatan zago da yawa shi ne a wancan isnadin mun kai ambal da isnadihi da imam tabarani da imam hakim wanda suka karbo daga ya'ala bin shaddad wanda annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya rakana ma sahabbai jama'atan dama mun ce yana tilmi jama'atan wa furada dai dai da gurub gurub na jama'a to mun wannan hadisi na daga cikin hadisin da shugaba alaihi salatu wasallam ya lakana tariqa ko ya lakana wuldi jama'atan a jama'a mun karanta hadisin har zuwa karshe inda manzo Allah ya ce ya samu sahabbai a cikin masallaci ya ce hal fikum magharibun a cikin to daga nan sahabbai yani shugaba alaihi salatu wasallam ya ce a kullu kofa daga ne umarci su da daga hannu akai ta zikiri رفعنا أيدينا وذكر الله ساعة وذكر من أي ونبقوا أي وذكرنا ساعة sannan har zuwa ƙarshe daga nan na biyu ce da waje kuma ku sauke hannayen ku suka sauke daga nan za a musu ilishi to mun karanta wannan ba abin da sai isnadi na biyu daga al-imam tabarani da imam al-bazza da isnadihi shi a cikin musnad al-bazza shi kuma wanda imam su ya fitar ainihin bayan asani din wannan hadisi a cikin littafinsa sannan imamu shi'i ce hadisin hasan ya ce hadisi ne inganta kyakkyawa amma kuma hadisi hasan ne shi sannan imamu yusuf al'adini shi ma roƙa ابن ابي طالب يزور مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على اقرب الطرق أفضلها عند الله تعالى يسي يا رسول الله مفشم زواج متي كسم طريقو زواج الله kaga kalmar turuk ya amfani da shi ɗariƙu kaga kenan akwai turuk akwai ɗariƙoƙi da yawa da shugaba alaihi salatu wasallam yana kana din da lafazin da sai na da tambayi sai na rasulullahi ke sannan ya fi fifiko ya fi falala kuma ya fi sauƙi sannan ya fi kusanci da Allah madaukakin sarki daga nan maulana rasulullah ya sassama shi kuma sai ya ali alaika bin madawa mutu jikin Allah ya tsara mudahara ya ali na hore ka da dawwama a cikin kiran Allah a asirce kuma bayyane daga nan sai kan Allah bin Ali tare da shi a yayin kullun nasu zakiru dukkan mutane da kire ne ya rasulullahi ma'ana duk sahabbai ke bi daga nan sai shugaba alaihi salatu wasallam ya ce masa ya ali la taqumu as-sa'atu ala wajhi al-ard man yaqulu la ilaha illallah alƙiyama ba za ta tashi ba matukar a doron ƙasa akwai wanda zai ce la ilaha illallah to Allah bai tashi alƙiyama ba sannan faqala ya faqala ali sallallahu alaihi wasallam fa kaifa adkur ya rasulullah aslaka ya nan zikr a koya min kishiya kaga duk wannan ana magana da mu'minai ne na cikin gida sai na ni ai shi ne farko farkon musulunci ko ba haka ba balan sana wani ce ainihin misali ko kaza ko kaza Allah ce daga nan sai sai na rasulullah kuma sai alukan da ainaika wasma minni salasa marra ka rinka idaniyarka ka saurare ni sau uku ainihin ya kulu daga nan sai sanar da ya ta da jeji salasa maratin ainihin kul an ta salasa maratin wa ana asma sannan abin da na faɗi su uku kai ma kanana ta su uku kuma ana sauraron ka haka sai na wasu billahi ya ba mu sirna da kaifiya to menene magana ya faɗa su uku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله haka sau uku kalmar farko ta biyu ta ce ta daga murya na uku ta ce na biyu daga murya sai na lona da tsiri idanun sai na sauraron shugaba a isra sosa daga nan sai maza la buɗe idanun sa sai na biyu buɗe idanun sa ya nana ta sau uku maza wasu lama ya nana to wannan kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya yi furta kenan to haka abin ya kasance to daga nan maulana muhammad rasulullah su fa ce cewa to daga nan ne aka masar na rubina ga dalibi ainihin futuhatul arifi daga nan ne aka buɗe masa ruhinsa aka buɗe masa zuciyarsa ta kasance wa fatihul ghaibi ko fatihul ulum shugaba yake cewa ana majalisar ilmi wa aliyun babu hako ni ne ballin ilimin sai na ne kofarsa da suka ce wannan na daga cikin ainihin abuwa bai ma'arifi wanda aka buɗe a zuciyar sayyidina ali da wannan talqin guda uku na farko mukamin islami la ilaha illallah ta farko ce na biyu ta dukka aka kinshe aka yi wannan sa ƙwayayen a cikin sa na fata muna gani duk a shara na la ilaha illallah a ranar mu za la yi sakar masa yana mutuna bi ɗalin ma'i kan sa masa a ruhinsa na fata mu gani shine fattudul ma ulhimta min shubran ta fadi a cikin a cikin ruhul adab din sa wannan yanda za ka gane sirri ne aka saka kuma aka saki kwayayen sirri a ruhin sirrin na rabina da dalibi to shi kuma sai dinga kinkasa ya dinga kinkasa ya dinga kinkasa har ila yawan da ya mutu bala ta insha Allah bi sha jama sai idan babu kare ruhi irin waɗannan da annabi hura a ruhin sirrin na sai idan babu irin su to daga nan ne Allah zai bishi alƙiyama na fata mun gane wannan to ga yanda isnadin da kansalan yake zai na rubi na bi dalibi ya lakana ma ainihin mutane uku a cikin almajiransa da ayyukan su kenan misali ya lakana ma imamu hasan dan sa kenan bin abi talib bin abi bin abi talib sai imamu husain bin abi bin abi talib sai imamu hasan al-basri imamu hasan al-basri almajiransa ne a gidan sai taso to isnadin imamu hasan al-basri shi kuma sai lakana ma ainihin asiri fiqh shi kuma sai sai da wani babban wali ne wanda idan mutum yana karanta tarihi da musamman a wancan lokaci zai ji yadda karamominsa da kuma abubuwan da ya kunsa a rayuwar sa yake shi kuma ainihin afwan imam hassan da basir ya lakana ma akwai dalilin ne zayya na manta afwan shi ne na sari imam hassan da basir ya lakana ma dalilin ne zayyadi dalilin ne zayyadi shi kuma ya lakana ma imam ainihin ya lakana ma alhabibul adami habib al'adam shi kuma lakana ma imamu dawud al-da'i imamu dawud al-da'i kuma lakana ma al-imamu ma'ruf al-khalqi ma'ruf al-khalqi lakana al-sharri sikli sirri sikli lakana ma imamu al-junayd ainihin imamu da'ifat al-shufiyya imamu al-junayd Allah ka hama sadda daga gare shi ne aka ji numfashin sufanci a fadin duniya gaba daya a zamanin sa ana cin shi al-imamu da'ifa al-junayd al-saliki ko aka jana al-junayd al-saliki hatta malaman tauhidi tauhidin rubutu na na ilmul kalami za ka ga cewa akwai harshen imamu janaidi da yawa kuma abin da zai baka mamaki imamu janaidi nan kwata kwata rayuwarsa hijira ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin na annabi muhammadu lokacin sa yake shi ɗari da hamsin kai sori ba dubu ɗaya shekara ɗari da hamsin na hijirar shi gaba alisalatu na aka yi shi eh ɗari da hamsin kasar sura kaga ashe nisan kusancinsa da shugaba ya kai nisa goma sau imamu hasan al-basar kuwa shi muhazzaran ne a sahabbai ko ko a wanda aka haife su a zamanin manzon Allah amma suna ƙanana suna yara ba su isu gaba alisalatu wasalam ba to waɗannan mutane ta cikin su muhazzarimun to imamu hasan al-basri yana daga cikin matar mazala ummu safiya ita ta shayar da shi eh imam hasan basri ba ita ta shayar da shi sarki sai ya taso a hannun sayyidina ali a matsayin almajin sayyidina ali na gidani na ka samu gane ne to haka haka shi muhdarin ne to ba sahabi bane kai tsaye amma na kiran shi ya halarci rayuwar annabi amma lokacin na karamin yaro bai ga annabi alaihi salatu wassalam ba ko kuma sahabin da ya rayu da manzo Allah amma bai yi musulunci ba sai bayan wafatin manzo Allah to shi ma na cikin shi muhadarar shi ma na cikin nau'in sahabbai muhadarai ba tare ba ne amma muhadarar ina fata mun gani to sai na imamu hasan al-basri yana da shi ilmu ma da yawa wanda ake jingina da imamu hasan al-basri sosai suna da yawa matuƙa musamman harkar sufanci za ka ga kashi saba'in bisa ɗarin abin da ya shafi ulumu sufiyyati da harkoki na karamomi na bayan Allah na wuri za ka ga ana jingina ma imamu hasan al-basri da yawa saboda yana da cikin wanda ya zuci wannan sirri a wani sayar na gina bi ɗalibi ina ba ta mun gyara wannan to wannan a kenan to haka kuma ƴaƴansa imamu hassan imamu husaini kuma suna da wannan tarbiyyanatin kala kala da wannan asalafin to isnadin da kenan shauki jari ko yo gare shi wannan isnadin ta yi a kowace tsakani daban wanda za su ji ta shi imamu hassan za su iya samun sila a wasu littafin a wata rana wasu mutum imamu husaini kuma za su iya samun a wata rana a wasu littafai haka haka haka da sauransu na fata mun gane wani muna fahimta da ta to daga nan imam al-jini da Allah ƙara masa yadda to daga nan kuma sai aka fara jin kamar nan muka ambata imam al-arifatu sufiya sai aka fara jin numfashin sufanci shi a garin bagada da yake a nan ya rayu a nan kuma zuwa ga Allah imam hasan al-basri imam al-junaidi shine lakana ma ainihin muhammad al-bakari ba muhammad al-bakari wanda ake faɗin yaro ta sa fatihu ba shi ba shi kuma Muhammad al-Bakar shi kuma lakana ma ainihin Wajahuddin al-Qadi shi kuma wannan Wajahuddin al-Qadi shi kuma ya lakana ma Umar Umar al-Bakar shi kuma Umar al-Bakar ya lakana ma ainihin Aban Najib as-Sahrawardi shi kuma Imam as-Sahrawardi ya lakana ma Qutbuddin al-Abhari shi kuma Qutbuddin al-Abhari ya lakana ma ainihin Rukunuddin Muhammad al-Shajjashi shi kuma Najashi ainihin nashjashi kai shi kuma imamun nashjashi ya lakana ma shahabuddin muhammad shirazi shi kuma imam shirazi ya lakana ma sayyidi jamaluddin at-tabrizi al-imam at-tabrizi shi kuma ya lakana ma ibrahim zahid al-kilani ibrahim zahid al-kilani shi kuma ya lakana muhammad halwati muhammad halwati shi kuma ya lakana ma ainihin umar halwati umar halwati shi kuma ya lakana ma muhammad ibrahim halwati محمد إبراهيم الخلوتي يلقنا وعين الهاج عز الدين الهاج عز الدين يلقنا مستعينه صدر الدين الجيلاني صدر الدين الجيلاني شكم يلقنا مستعين يحيى الباقودي إمام الباقودي شكم يلقنا بهاء الدين الشرواني شكم إمام الشرواني عينهم يلقنا جلبي سلطان المقدس أنا كريش الشهير بجمال الدين الخلوتي جمال الخلوة شكم إلى قنامة أين خير الدين النفاري إمام النفاري شكم إلى قنامة أين شعبان القسم الفصولي إمام الفصولي شكم إلى قنامة عمر الفعادي عمر الفعادي إلى قنامة شيخ إسماعيل الجرمي wanda aka binne shi kusa da imamu a kusa da bilal wato bilal al-habashi ba shi an ta kabarin sanana tare da bilal shi wannan babban sufin da na ambata ne sai shi imamu zurri shi na kudu ne tare da da bilal anan habasha Allah kara masa yarda shi kuma anan sham kai akwai shi kuma ya lakana ma ainihin kuma ya shirya tas da shehu muhammad muhammad al-afnari afnari shi kuma ya lakana ma sannan ya shiryatar da ‘ya'yayensa ya laƙana ma ‘ya'yansa daga ce akwai Mustapha al'afnari bayan al'afnari al'abrani al'abranawi ko ko al'abnawi shi kuma ya lakana ma ya kuma shiratar da Abdullatif al-Khalwati al-Halbi shi kuma ya lakana ma Sheikh Muhammad al-Hamdi to waɗannan suna yana guda uku waɗancan kenan dan shi kuma ya lakana ma ya kuma irshadar da Muhammad al-Bakari Muhammad Aisha Mahmud al-Quddafi shi wannan na ƙarshen da muka ambata shine Sheikh Muhammad al-Hafani shi kuma shine ya lakana ma kuma ya rike Imam Mahmud al-Kurdi wanda shine ainihin wanda shugaba ya same shi a ƙasar iraki kenan ko a ƙasar masar a hanyarsa na zuwa makka sai dai mahamudul kurdi shi kuma ya lakana ma zamanin sai kasance ɗaya daga cikin babban wali a duniya shi ne kuɗin kan shoku gane tun daga zan sayar na alubiya a gida da har zuwa kan maulana shi har zuwa kan su rabe na wata rana to shi kuma shoku gane wani isnadin isnadin al'am kenan wanda ke hannunsa daga nan shi kuma ya lakana ma ainihin sahabbansa yana da manya-manyan sahabbai guda guda bakwai nan da ake ganin su ne musu itlaqiyya na talqin awrat ɗinsa amma an fi jin guda biyu shine sai Muhammad al-Hafiz da kuma sai Muhammad al-Ali Muhammad al-Ali Tamasin to yawanci idan sarsala ta hauta kan ya Tamasin ana kinta at-Tamasiniyya idan sarsala ta hauta kan Muhammad al-Hafiz ana kiranta ainihin al-Hafiziyya ina fata mun gane to yawanci ulama Islam su bayan duka guda biyu yana da to mu yawanci nan Najeriya da yawanci mun fi amfani da tamasiniya yawanci sara'il ta zido da da shi yanzu ya tajirin alkari komai komai yawanci nan Najeriya kusan ma wasu Afirka kusan sassalar tamasiniya ta fi yawa kaɗan za ka samu a ɓangaren kaulaha da kuma su ɓangarora kamar su Ghana akan samu Nijar akan samu Mauritania akan samu a samu har ma cikin Morocco akan samu masu sassalar ta ainihin hajijiya ba da yawa ba amma ainihin attamasiniya ta fiya kuma ita ne a hannun mu na fata mun gani to shi maulana shi amadu tijani ya lakana ma ainihin sai da alu tamasi sai da alu tamasi shi ne wanda ya lakana ma ainihin imamu muhammad al-abdullawi shek abdullawi kuma ya lakana ma sai da sukarajul ayyashi sai da sukarajul ayyashi kuma a morocco ya rayu a garin shehu tijani a zamanin ta shi ne hujja na khalifan shehu na duk duniya gaba daya dukkan khilafa ta soki jani tana fikewa a zamanin sa zuwa gare shi shine wanda ya bada amsoshin nan wanda shi wanda wanda wanda Muhammad Imam Tirmidhi al-Hakim ya rubuta a littafin na Khatmul Awliya Khatmul Awliya wani littafi wanda Imam Tirmidhi al-Hakim ya rubuta shekara kusan dubu da biyar kafin haihuwar shugaban yana al-Bishrin bayan shugaban shekara dubu da biyar wani abu shi wannan littafin hasan al'auliya yana da littafin ina da ina da littafin guda ɗaya to wannan littafin ya faɗi wasu maganganu masu zirfi ya faɗi wasu ilmoma da wasu fatoyi sun kai kusan guda ashirin da biyar da wani abu ko sun kuma kana mata aladami sai ke cewa duk duniyar sun fashe da malami wanda yake ba da wannan amsan sai ya hata mai guda ya ya bayyana na fata mun gane wannan kaga kenan wannan da kafin wannan amsoshin tarbiyyar suna da cikin ramzan da za ka nake wuce jani ko ana ta jira ana ta jira ana ta jira kwarin ta kyau jani sai bayyana sai ce shine fasil mulayi kuma dauya agayawa da amsa agayawa da amsa shu har ya gama rayuwar su kuma zuwa galla bai ma waiwayi wannan littafin ba shau jani ya wufati ya tafi wane ne ya zo ya tafi wannan shau sa'adul ayyashi da ya zo shi ne ma ya wada amsa almajin sau da na hawa na nau kenan ba na biyu wacce hawa na uku ko aliyu tamasi ainihin abdullahi ko shi shi sai shigar da ayyashi ne ko sai ayyashi ne ba da amsoshin gaba ɗaya hada gari almajin sau hawa na uku shi ne wanda ya wallafa littafi guda kusan ɗari da ɗaya daban na fannin ilmoma daban-daban duka ba na shari'a ba ma abin da shafi ma'alfa da shi ko da sauransu to kusan sannan kuma shi abokin mahaifin shi Ibrahim a nan Maghrib al-Aqsa ana yi tabarin da mahaifin shi a matsayin shi na khalifa mafi girma amma shi ma khalifancinsa ana nasabta shi karkashin khalifancin sai iskar da ayyashi shi kuma yana Morocco na fata mun gane wannan to haka mun kasance to bayanan shi bayanan shi Islam shi Ibrahim Allah ya kara masa yarda da da mukamin sa ya kai har kai ya kwanta wa mana fi bani wa mana rani fi jin da kullu bila wa mutane ko ibana ne khalaqatu tijan mawhibatan min sayyid al-adlan lokacin da wannan abin ya kai shi sai da aka rasa ayyashi da kansa ya rubuta da kansa yana ga mu duniya ya yi da shugaban ne halifa da halifa shugaba da kansa bayan kuma hali halaka su bayan da ba wannan isnadi eh shine mafi girman da mafi girman shi da shugaban ke kaddasa idan ka ce Ibrahim ya kira wani shi ne na kai mutane uku ba sai ki tana kashi a nan daga mahaifinsa amma sun zai ce shafi wa wani zai kara yana da shi Abdullahi ne to sai na shi karar da ayashi sanan sai na kusa shi ku da banda wannan zai kira yau wani zai kira wasu kira to ka ko ni Ibrahim kira shi shi aya shi sai ko to shi wani karar da ayashi haka da kansa sai ya nasantar ya gaya ma duniya ainihin shahidu lakum fataha mubina bi annahu menene kaita ne menene ne amartu lakum nafsa ko na tambaye su suna nan zamu zo a cikin kan zamu karanta sura ta shi da ya shi shi kuma shi ne da ku zan shi da shi wani wani idin mako idin an na harkar tarbiyyar sassara da shi shi kuma shi ƙuran laƙara masa yadda shi kuma shi ya sakar da iznuna da tasdimin iznuna na dukkan shehannan Najeriya gaba ɗaya tunda nan muna Najeriya ne ko ba Najeriya ba duk kusan duniya gaba ɗaya masu wani cewa daga ran da shugaba ya zama ainihin sahibin fayyaki sai zama duk duniya ɗarikar su jana ta neman tasdimin sarkar a wani shugaba kuma daga lokacin da ka samu sassalar shehu to ka ga taka ta gida ta gado ta dogon kalkalar nan ba kowa ya jiki hannun an wani an wani kowa ya ji kowa bukatar ta kawai ta mashi ba ya fata muna ga yana to haka shi zama mafi lafa suraka duk da rikokin mu da suke hannayen mafarki ne za ka ga cewa sun hauta kan shuhu ne ko shi kuma shi ibrahim ya hauta ahmad sarajul aliyashi sarajul aliyashi shi kuma ya hauta kan sai muhammad al-abdullawi shi kuma muhammad al-abdullawi ya hauta kan sai ali tamasini wani tamashin ya karɓa wani mulana abin abbas da tijani shi kuma shi na kaji da muka zangaro tun daga mutum bayan mutum mutum bayan mutum na wancan karfi na har zuwa kan shi tijani rauyin bayan na fata mun gani wannan shi ne ainihin isnadi ami dan general one kenan wanda ake amfani da shi kusan duk duniyar sufanci tana dogaro da wannan isnadin ne wurin tarƙinin tsirkus su ci yara to sai isnadi khasi shi kuma idan ya khasi wanda maulana shi Ahmad Tijani Allah kara masa yadda yake amfani da shi shine isnadin da shehu ya samu kai tsaye da maulana Rasulullahi lokacin da ya kama kamun na fatahul akbar ko da ya kama kamun na fatahul akbar lokacin da shekara arba'in da shida ya sare da shugaba alaihi salatu wasalam a garin busambun ko ali sambun kanin da su faɗi ana abu sambuna bayan ya shiga halawarsa abubuwa duk tarihohi suna da yawa za mu zo kai insha Allah in ji daga ne tsare da shugaba alaihi salatu wassalam bayan tsare da shi ita wanda an ta waladi hakan an ta waladi hakan an ta waladi hakan ma ya ga masa wannan kalma sau uku daga nan ba alaihi salatu wassalam ya lakana masa aurat din sa istighfari dai salatu fati dai la ilaha illallah dai a matsayin shi ne wurin shi wata dai shi wata Allah ta'ala ya ci gaba da zan wannan wuri shi da duk wanda ya nema daga gare shi har tsawon shekara hudu daga lokacin da yake shekara hudu lokacin hijira ta kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu daidai kenan lokacin shehu ya kai shekara hamsin a duniya daga nan sai maulana rasulullahi sallama ainihin ya ƙara bayyana wa shehu tijjani ya cicciye masa da istiqaffan ba a je ma ga hailala ba istighfari da sabu fati kaɗai daga nan sai shugaba ya cike masa da la ilaha illallah bayan akalla shekara hudu ana karanta wancan to daga nan shi kenan sai aka saki izinin wazifa cikin juma'a shi kenan rukunan tarika tijaniya ya haɗu to haka haka abin ke kasancewa to hujjar saduwa da waliyi da shi ta saduwa da maulana rasulullahi ya tsakakar lamana kuma yana karatunmu na gaba yana cikin littafin zamu wannan dama masu filayi ne maka karanta wannan isnadi har zuwa kan shirki zani isnadi a wannan ko akwai isnadi khasi wanda kuma shine mu muka kuma amfani da shi na tsarkar tijaniya wanda shi kuma duk wannan dogon duk dogon asana din da an yi ce maka eh kana zo kan shugaba kauce sai mu lana su ne wannan mutanen kusan ashirin da nawa da wurin bakwai ko da uku daga ba su ga ka ga duk wannan dogon tafiyar da an yi ce maka daga manzo Allah kai shi shi shi kuma shi wata jari shi ke ne sai ka fasara salan to shi ma shi obran yana da irin wannan isnadi shi da shi wata jari kai ne yana da shi yana da shi akwai kuma masu wannan izinin masu kuma lakana tariƙa da wannan izinin shi wa akwai wanda ya sakar masa da wannan izinin cewa idan mutum a ciki akwai wanda muke kamar kamar shakar masari a kansa shi ne umar bin malik ko yana da shi wani shi wani masa izinin cewa ya masa izinin izinin haji da ya kurci shi sharatar ba sharatar ayyashi ba muhammad al-abda ba abdullahi ba amin tamari kai tsaye shi da shugaba to akwai wani islami kaga da mutum yana da wani isnadin zai iya cewa shehin ta halakara masa rika idan mutum ya sami irin wani isnadin shi shehin ta halakara masa rika shi kuma shehin ta idan aka dakan shi ibrahim da kan shi wuran kawai zai shi kuma daga shi wuce jani shi kuma daga maulana rasulullah sai ga sanar da daga shi ba su wuce mutane hudu ba ko da kan manzo Allah sai shi wuce jani sai shi ibrahim kaga uku kenan ko ko biyu ma zan ce kwara da shi wuce shi ibrahim to da kan shi ibrahim zuwa gare shi kila akwai mutane biyu shi ne na uku shi ke ta wani isnari shi ma akwai shi kuma wani isnari shi ma akwai shi kuma bayan Allah suna amfani da shi na fata mun gane so wannan ke to za mu zo maganar ma za ta zo kan wancan insha Allah kamar yadda ina ma da wasa yi maganar za ta zo kan wancan eh an kira shi eh to maganar za ta zo kan wancan isnadin saboda ba na so in yi anan ina gani anan idan na zo kuma kila sai an bayyana ta saboda sai tun da mun karanta wannan ɗin kamar da muke alƙawari kuma lokaci ila zai bayi zuwa ga tsarin wani karatu to za mu ƙara karatu ko da shafi ko da kaɗan daga cikin abin da ya samu miskin da ala tsarin insha Allah ku saboda lokaci babu za mu yau alfasul sale fi shirin da aka yi tsarikar tijjaniya ne to nan za mu tashi na الفصل الثالث شافنا شافي نقوم شاجر اه اي هكذا شافي شاجر نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الهادي وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم نعم فصلنا أكو cikin sharuɗan karɓar ɗarikar tijaniya ɗarikar tijaniya tana da sharuɗa kashi hudu akwai shuruɗul akhli shuruɗul lazi ana kiran su ainihin al-muta'allaqati bi shakhsi ya kira shuruɗul akhli akwai ashuruɗul lazi al-muta'allaqa بالأوراد سني عينهم يقوم أشهر الكمال المتعلق بالشخصي في أشهر الكمال المتعلق بالأوراد وعند عين شر شبه ذلك سواء لتر مثل الخلاني تو يلزم كل شروط الأخذ ma'ana sharuɗan karɓa wani sharuɗai ne ke ƙwararren sharuɗa guda uku waɗanda su ake yanke shuruɗul akhiri to ne hujjan su ne da yanzu na tambaya saboda haka ne sharaɗin karɓar tsarikar tijaniya ne dalili a kan kowanne daga cikinta amsa sharaɗin karɓar tsarika guda uku ne ina wancan su ikonin ba ta yi tana kurkuru na farko farko lizimtarta har zuwa mutuwa mutum shi ne addawama alaiha ilal mamaki wal mulazamata alaiha ilal mamaki shi ne mutum ya lizimce ta har zuwa wafatin sai kuma ta zuwa ga Allah ba zai daina ba na dalili a kan haka faɗin Allah maɗaukakin sarki wa abu da ahadillahi za a hattu الأيمان بعد توحيدها نعم وقد جعلتم الله عليكم كثيرا نعم الله تعالى يعلم ما تفعلون نعم الله تعالى ينا فدي أرسل القرآن من جرمة شوى وأقول بأهل الله إذا أهدتم ku cika alƙawarin Allah matuƙar kun ɗauka ma kawo mango ainihin wala tanqudul imana ba da ainihin ba da tafsiriya kar ku karya alƙawari ku warware alƙawari bayan ku riga kun kulla kun kulla tsakanin ku da Allah gani ta da gani ta da gani ta da kuma sai ku warware Allah ta lafiya kar ku yi haka wa qad ja'alkumullahu alaikum kaseera Allah ta'ala ya riga ya sani mai kulawa daga ran da kuka ɗauki alƙawarin to Allah ta'ala ya sa kaci wanda zai ɗauki ɗawainiyar rubuta alƙawarin da kulawa akan kun cika ko ku cika na fata mun gane wannan da kyau saboda ubangiji ne ya ɗauki nan haka kuma ya tabbatar akan haka kuma ya umarni akan lalle lalle da wanda alƙawarin zai wuri zai lazimi zai wajifa to ya zama dole cika da Allah ya alamu ma ta faru Allah ta'ala ya san abin da kuke aikatawa so su na fila ya ta wannan tana da sun ayoyi mafiya girma waɗanda Allah ta'ala ya umarnin a cika alƙawari idan menene idan an ɗauka Allah ta wani ban cikawa na قال تعالى Allah ya ƙara faɗi وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ku cika alƙawari lalle alƙawari abin tambaya ne ran alƙiyama daga daga lokacin da ka ɗauki alƙawari tsakanin kai da mutum ka cika to ina kuma tsakanin kai da Allah na fata mun gane wannan alƙawari tsakanin kai da mutum ma za ka je kara alƙiyama ina kuma alƙawari tsakanin kai da Allah idan ka ɗauka tsakanin kai da Allah ya zama wajibi ka cika matuƙar ba ka mai da Allah abokin wasan ka ba in kuma ka mai da Allah abokin wasan ka to shi Allah baya wasa na fata mun gane sai ka zo Allah da Allah yana wasa da ya ko annabin wasa to duk annaba ba annabin wasa wannan sana ce za ka wasa da Allah ka karba ka dena ka karba ka dena ka karba ka dena ba daidai bane Allah ya gyara mana suratul isra'i ainihin aya ta 34 na'am وقال عليه الصلاة والسلام shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa أحب الأعمال إلى الله أجرها ويلقى mafi الله tsoron ayyuka a wurin Allah shine aikin da ba wa yadda gome na yi wa ina Allah ko da ta kankanta mana komin kankantanta saboda haka habul amal mafi kyawun ayyuka mafi soyuwa a wurin Allah shine aikin da ba wa ya lizumta ma kansa na lafiya kullum yana yi kullum yana yi kullum yana yi kullum yana yi har ya kuma zuwa ga Allah ko mun kankanta ne ba zai daina ba to ne shine habul amal amma wanda zai karɓa yi yau ya bari ya yi haka ya taɓe ta tsalla tsalla to bai zama a habbala amana ne ke na fata muna gane suraka daga cikin abin da ya sa dole mu kiyaye wani alƙawari saboda a habbala amana ne sannan suna ce ta maulana wa sulillahi idan sahabbai suka karɓi wuri daga cikin aura na ibada ta nafila to ba su daina hukuma zuwa ga Allah hadisin jabir bin abdullahi shi ke ishara na azumi da ce ma annabi shi zai azumi kullum sanin sai ce kai ba ka iya ba na kai ka tsoron Allah amma ni ina shan ruwa ina yin kuma azumi sai ɗayan kuma ya ce rasulullahi ba zan yi aure ba kullum bauta da daddare kawai na fara sallah ba ruwan shi da mata sai ne ce kun ni ina yin aure na kai ka tsoron Allah ni ina yin aure kuma ina mai yi shi kuma dai sai ya rasulullahi shi kuma kullum ba bacci sauraka kawai zai sa sallah sallah sallah sai ce kul na kai ka tsoron Allah nakan kwanta na huta kuma ta yi da ne na fata mun gane to zabi ibn abdullah da suka zo ita kai rage kai azumin da shi da an sai ta rasulullahi wallahi na har zan yi abin da ya fi haka sai ta ka danga azumin bayan alhamis da litinin ka kara da na azumin a yamin biyu shine kwanakin farin wata na tsakiyar na tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar sai ta rasulullahi zan yi shi da haka sai ne ta masa asu khairu samu siyamu dawuda sumiyon wa tafsir yawm nake alkhairin azumi shine azumi na guda hudu yau sai azumi gobe ka sha ruwa za ka karka wuce sai manzala ya iya ja masa rayu sai karka wuce to jabir haka ya tun da ya karba da manzala haka ya tayin wannan azumi har ya tsufa to ya tsawon rai ya kai shekara kusan kusan ɗari da ashirin a to lokacin da biki ya biki ya cika ina ma ya karɓa abubuwan Allah ne gashi yanzu ya tsufa kuma ba halin dinawa inda za ka gane sahabai ba su taɓa karɓan wani ibada ta nafila su da lokacin da yana mace da kan shi ina ma karɓa ko annabi ya yi yana alamu da yake yi gashi yanzu ya zuko kuma ba halin dena kuma jiki ya yi nauyi to ka ga wannan shi wannan hadisin yana nan haka to duk ibadoji duk tawqilat da muka ambata din nan duka ka ga ya ishe ka na sayyidina ali ko da ya karba aje tashi da ya malaka na boli ne ko ba sa ne duk wanda aka lakana mishi wuridin nafila ko wuridin qur'ani wuridin kamar sai na Usman bin Affan shi kuma yana da wuridin qur'ani kullum sai yayi wuciri da alqur'ani daga bakar zuwa nan saboda shi shine gangara na farko a umar magana eh kullum sai yayi wuciri da Qur'ani daga bakar zuwa na shi kuma na daga cikin wurin sa wannan shi ma bai taɓa daina ba har kuma zuwa ga Allah ya shi ke ma ishara ran da za a kashe shi yana karanta alqur'ani jinin sai zuba akan fa sai ta ji kuma Allahu samiul alim na fata mun gane har yanzu Qur'ani yana nan a buɗe inda aka kashe shi jinin ya zuba akan wannan aya wurin yana nan ainihin a gidan tarihi na ba masa ba Turkiya Qur'anin na nan wurin yana nan a buɗe haka har yanzu jinin na nan akan wannan aya eh Allah ta'ala ya isar maka da zuke ga komon ba Allah ya isar maka da abin da ka aikata maka Allah shi a sani yana cin abin da kai kuma ya san abin da aka maka Allah ya rama ko bai rama ba eh ai isharar ne rabbi ne inda jin ne zo akan wannan aya hanzu to wannan ke to duk sahabbai haka ce kowa da wurin da ya karɓa wani shugaba alaihi salatu wassalam daidai shi wanda zai iya har kuma su zuwa ga Allah duk wanda ya taɓa yana suraka alƙawarin Allah ne idan ka karɓa abin da ya lalina amanu au ku bil uqudi ko Allah ta ya ce ya kuma ne ku cika alƙawarin da kuka kulla mu kanku tsakanin ku da Allah daga cikin sifofin da Allah ta'ala ya ambata wa mutanen kirki shine yufuna bin nadari wa yahquna yawman kana sharuhu mustaqira wa yusuna qama ala wajhi miskinan wa yatiman wa ahira ko yufuna bin nazar tana cika nazar nazar shine bakance duk wanda ya bakance ne cika to wuri tijaniya gaba ɗaya ta bakance ne wuri dan safa da yamma duka bakance ne to idan ka cika Allah bai jinjina maka kana da cikin yufuna bin nazar na fata mun gani kana da duk wani ayon Allah ya ce ka cika so za ka ce mu kula da wannan ba wai wasa bane abu na fata an fahimta ko kai da kai ka ɗauka ma Allah alƙawari zan yi kaza ya fi zama lazim ya zama wajibi misali Allah an ka bani naira dubu goma daga nan zuwa sati ɗaya to Allah ne alƙawarin kai na yi azumi biyar Allah na baka dubu goma azumi ne ya hausan ka dole ko ka mutu biyar an yana yin alƙawarin kai ka biyar na san mai makance a Allah ne alƙawarin saboda neman yarda ka kullum da dare zan yi na fila raka a shida shida sai yi wutiri raka a ɗaya ƙwaya ɗaya raka a bakwai daga ran da kai wani alƙawarin ya huyanka dole ku bi sai kai ya zama wajibi ne a kanka ba kuma na fila ba farin lafiya wannan shi ne tsarika saboda ballantana kuma wurin da ke hannun bayan Allah bil asani tsani bayan tsani har zuwa ga Maulana Rasulullahi ka shiga wannan jiran na wannan alƙawarin to ya zama dole ka cika nan ka dauka na fata mun gane wannan saboda sai mu kula da wannan ka'ida sannan sai hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi son aikin da aka dawo ma'ana to kai kana ganin cewa sahabbai za su karɓa aiki ne kuma ba su dawo mu bai zama abul amali ba ce ba ba su saraka daga cikin ahabbal amali lillahi mutum ya dawoma yana yi Allah ta dawomo da dawomo da masu albarka mun zai na رواه البخاري Buhari ya rawaita وكان أيضا Allah ya kare cewa عبد لا يعلم إلا duk wanda فليؤمره ya ba cancan zai ba Allah domin nau'in ibada ya faɗi shi in ji Allah Muhammad ma'ana dole ne kaji ka'ida ce Mhm.
ومن منع أن يأتي الله فلا يأتي wanda kuma ainihin ya ba cancan zai saba ma Allah kar ya saba masa na fata mun gane haka annabi alaihi salatu wasallam ya ambata ainihin cewa in kai ba cancan za ka ba Allah ka yi dole in kuma kai ba cancan za ka saba ma Allah kar ka saba kai azumi ku shi kenan an musa wajen na fata mun gane amma na bin Allah dole ka yi saboda ka lazimi ya zuba filin juma'a nazar ba cancan dole ka cika an ji annabi Muhammad na shi ma Bukhari da Muslim da wannan hadisi والشرط الثاني mun ji sharaɗin ba a daina har abada ko mun ji mun ji dalili ko qur'ani da hadisi mun ji dan zamtar da ne ko ba zamtar ba to je ne biyu والشرط الثاني sharaɗi na biyu عدم جمعها مع أحد من الأولياء an haɗa ka da wurin wani wuri da cikin wurin waliyayi والدليل على ذلك قوله تعالى ya kan haka faɗin Allah madaukakin sarki قد علم كل أناس مشربهم kowane mutane sun san mashayarsu a hadar Allah ayan ta sauka a kan annabi Musa ne da mutanen sa ko eh menene confederate mu ita ta akara ai farkon ayan ne ba ma eh ka Musa da kauni wa burji asaka hadar confederate ita ta ashara ayyan qad alima kullu unas mashallah an ga ba Qur'ani ta daidai da abin da kake gani a zahiri ne da mu musa akan dai Musa ne shayarwa shayarwa a wurin bayan Allah shayarwa na ruhi ne za ka sai jaki sanda ko yadda ya yi dutse da sandarsa daga na shi ofishi guda goma sha biyu shi ne masharar da habara to ka ɗaliban kullum na sun masharaba mu kowane mutane sun san mashayarci ko a wurin bani isra'ila kowane mutane guruf guruf guruf dangi dangi su dangi goma sha biyu nan kowa sun san famfan da suke da eh dutsen yana da kusurwa hudu kowane kusurwa akwai kofa uku in ka haɗa kofa goma sha nan kenan kofa kofa goma sha biyu ba kuma nan suka nufi ba in ya daka shi kenan dutsen kawai sai fara fitar da gwaci ko wani kofa to in in dangin suwa ne misali dangin bunya ne wannan kuma dangin yusufa ne wannan dangin yahuda wannan dangin kaza kaza su dangin nan sha biyu ne to kowane ƴaƴan kowane dangi idan suka zo iya kwankwan za su shafa sun sha da dangin waɗannan ba dan an gane wannan shi ne kar'ar wasu muna sun masharo to wannan kwankwan wajen kenan to kwankwan ciki kwan shi ne kwankwan kadara Saka kowane mutane da ruhi ɗaya ruhi sun san mashayar su hadar maulana rasulullahi to mashayar shi ne abu labar su ci biyar ranar shan musulani shi ne mashayar mu kamar da annabawa mashayar shi ne maulana rasulullahi kuma ainihin waliyar mashayar shi ne shi hutu da mawafi labarano wannan shi ne al'alimar kullum na san mashayar na
وعلى ذلك أمر رسول أمر- أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز بجانب رضي الله عنه bisa ga haka ne ainihin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umarci shehu tijani ina fata mun gane akan wannan ka'idar shugaba alaihi salatu wasallam ya aji shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu. eh ahem.
والشرط الثالث to kafin mu je sharadi na uku shine karin bayani akan wannan masharab na hadra masharab kala biyu ne. akwai masharabul zahiri akwai masharabul batin akwai masharabi na gangan jiki bari muka kwatance da abin da kowa sani shine mashayar mama mama na uwa ake ganin kowa yana ganin nan uwarsa ya sha ko ya girma a shari'a ne yasa ba a san ka sha nan wannan ka sha nan wannan wata iya ganin hmm? me yasa ba a yi- a shari'a ba a yadda ko dangin kuɗi ne ko ƴaƴan mutum ɗin ne sai rajistar larura larura mata dole a ce misali kai kana da mata kuɗu sai su haihu ka taɓa ganin an ce to lokaci ɗaya misali ɗan ka nan ɗaki ya sha nonon wannan matar ɗan wannan ya sha wannan ka taɓa ji ba ka taɓa ji ba ba magana lalacewa ba akwai wani sirri ne na al'irko da sashin da annabi ya faɗa kiyaye nasaba ne da kiyaye tsaro da kiyaye auratayya to me dalilin da zai sa aka ce in muka sha nono ɗaya da kai ko da ba ummu ɗaya ba ummu ɗaya ba shikenan mun zama yan uwan juna a ruhi na fata mun gane to haka idan ka sha nonon wata mata to duk ya ake zama yan uwan kamar uwa ɗaya to da baka isa ka aure yanka ba yanka ba sai sa ba sai sa aure ta ba duk ɗayan ka mata ba za su aure ta ba muharramin fa haramci fa har abada haka kai ma ba za ka aure ayyanta ba haramci har abada mana ta zama uwarka fil sirda'a ta zama uwarka ta shayarwa saboda abin da ya gina jikinsu shi gina ka abin da ya gina ainihin tsokaka shi gina tsokaka saurakan tsokar kuɗi ne jikin kuɗi ne komai na kuɗi ne wannan kusancin na fi fi gudu a hadikun kusarka to wannan gudu din yana nan a jikinka saurakan daga jana ta ba uwa ɗaya kamar uba ɗaya ko kuma ainihin ta ba uwa ɗaya to haka kuka zama to sannan ko da uwa ta mutu ta bar yaro za a shafe shi in ka lura shi an tabbata ka tsantsan wani za ta sha ko ba ta wani sai an kusancin ya ce kusanci saboda kar a jefa nasu ba to kamar yadda wannan iltali na shayarwa idan uwa ya ta shayar da mutane guda biyu yake bayuwa zuwa ga illa na haramta wasu abubuwa to haka idan ruhi na fata mun gane ruhi ɗaya ya samu mashaya guda biyu to ɗaya zai kashe ɗaya kuma dukkan ba zai laifi ba wannan shine sirrin wala kamar da kan gani ki gashi ma yana da wannan cewa ko ba ga bane ballantana kuma ruhi bai ko komai tsari to da haka abinda za ka sha ka sha guda ɗaya shine nonon mamanka da shi ka sha ka rayu har yau shikenan kowa ma ya sha na uwar shi shikenan wanda kuka sha nono ɗaya sunan su ƴan uwanka na ruhi a ƴan uwanka na jiki uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗaya ko na fata muna ganewa to haka shi ma ruhi haka yake saboda ka yadda jiki ke da wannan kaɗaituwa da wannan mashayar haka shi ma ruhi yake da kaɗaituwa da mashayar na ruhi min babu aula ma ruhi ya fi tsananin kiyayewa kan a bashi muktalifin mashayar fiye da gangan jiki ya fata mana fahimtar wannan to shi gangan jiki in larura ta bayu ana iya bashi mashaya guda biyu misali washi ta mutu washi nonon ta ba kyau a bashi na kaza a bashi na kaza a bashi na kaza to shi kuma ruhi kwata kwata bai ɗauko wani gaba ki daya duk da kisma malamai sun ji ato idan ta kai ta kafin kenan zai tashi daga wancan mashayin sai dai kuma ya kwafta ɗungurungun kamar yadda wannan shi ma wannan ƙunshi ne ɗungurungun amma ya haɗa biyu lokaci ɗaya ba zai yi ba haka kai ma ka haɗa kana son nonon uwarka kana son nonon kuma uwar wani ba zai yi ba to haka shi ma ruhi kana shan madadi daga wannan wali kuma kana sha daga wannan wali shi ma ba zai yi ba kad alima kullu wani hancin mashrabu kowa ya san mashayarsa sarka ruhi yana buƙatar tsatsa guda da wannan na fata mun gane wannan sai abu na biyu tsantsan haihuwa shi ma irin wannan ayyuka da ke ka taɓa jin an ce ga mutum ɗaya uban shi biyu me dalili me dalili da yasa aka haramta mata mace ɗaya karkashin mazaji ne dalili na ce tsaftace na sama ne ko ba sa bane da gudun kwa masala ko ba sa bane idan biyu idan mani guda biyu shiga mahaifan mace ɗaya lokaci ɗaya duk kaɗan ba zai gado ba dan da aka haifa ba ba wanda zai gada a cikin shi ba wanda a cikin ubannin ba wanda zai gada haka ba zai gaji uban kicin shekan ba ba zai gaji na kicin ba ko ba sa bane saboda ya zama ba ɗan aure ba ba ɗan tsatsan mutum ɗaya ba ko da ko zai gaji wasu tato ba zai gaji wancan a shari'a ba saboda ya zama ɗan shege ko ɗan wani ba ake cewa ko ɗan shegu ko misali to abin da yasa shari'a take kiyaye take himaya ake kiyaye wannan tsatsan ake kiyaye wannan nasabar yana da cikin abin da ya zama menene ya saboda ikhtilafal mashabi ya fata mun gane wannan idan ka shuɗanya mashaya guda biyu a wuri guda ɗaya a tsaka guda ɗaya to an samu matsala ainihin duka za a yi condemning ne duka ba za su yi rasa ba da wani ɗaya to yanda ka ga wannan a gangan jiki shi ma to haka yake a ruwa da haka kowa ubansa ɗaya ne kowa ubansa ɗaya ne ba taɓa yin uba biyu akan mutum ɗaya ba ko uba biyu kuka mutu ba taɓa yi ba to shi ma ruhi kowa ubansa ɗaya ne na ruhi na fata mun gane wannan kowa ubansa ɗaya ne na ruhi kowa uwarsa ɗaya ce ta ruhi saka uwar mu ta ruhi ita ce ɗariƙar tijaniya uban na ruhi shine abul abbas tijani janar ce duk wanda za su biyo karkashin sa duka ƴaƴansa ne na ruhi waɗanda wannan ke kishi wannan wannan ke kishi wannan dukkan ka tura mu duka za mu zama ƴaƴan ruhi shi tijani na fata mun gane to abin da yake ba za mu shauki jani shirka wurin mashaya ba haka yake a shari'a baka taba jin an ce ga mutum daya amma a karkashin shari'a na annabawa guda biyu ba a tarihi ba a tarihi ba ba kuma na'i ba kuma annabawa guda biyun nan mabambanta shari'a misali an yi annabi harun da annabi musa ko amma shari'a su ɗaya ne ko da bambanci ɗaya ne an yi annabi lut a nan garin an yi annabi Ibrahim a nan garin dukkan su musulmai ne kowa da sakonsa amma ka ji ka ji ake sun zauna gari da idan dan garin annabi Ibrahim zai garin annabi Lutu shi ba ta shafe shi ba shi dan shari'ar wannan annabi yake karba saka ba za a musu mashaya mashaya ji lokaci ba to kamar yadda an yi mukallafi ba a taba sanya masa annabawa biyu lokaci ɗaya ba haka ruhu ba zai taɓa ɗaukar shi haliji lokaci ɗaya ba kamar yadda mace ba ta taɓa ɗaukar maza biyu lokaci ɗaya ba haka ruhu ba zai taɓa ɗaukar maza biyu lokaci ɗaya ba kamar yadda rufin sama bai taɓa ɗaukan ubangiji biyu lokaci ɗaya ba na fata muna ganewa to haka shi ma ainihin ruhi ba zai taɓa ɗaukan ainihin hadimai guda biyu ko muridai guda biyu lokaci ai shehannai guda biyu lokaci ɗaya ba da Allah muna gane wannan bayanin da kyau wannan shi ne ƙarin bayani saboda haka mashrab ne na ruhi guda ɗaya ne ake samu a abin nan kamar da mashrab na gangan jiki shi ma guda ɗaya kowa ke na fata mun gane wannan da kyau Allah ya samu lafiya Allah ya samu shi saraka ba za a samu ainihin cuɗanya mashaya ba saboda kar a samu rashin wurasa ko rashin gado na sirri ko abin da sama da kar a duma kullu wurasi masharaba na na karshe a wannan sori annabi alaihi salatu wassalam wata ran ya ga wani sahabi ya ga masa na wasu sunan sahabi wanda zama masa da kishi da taura a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne a hannunka sai da Umar ne sori yake wani ne hannunka karfula a taura ne ake kin karatu sai sai na musulun sai zai faɗi har abin kafin nan kaji sai ce umaru ya yi barin gaya maka yau in musa da wace da wani irin ka gaba haka ne ya gaya da musa ba shi ne dungurungun a uban a sauran ba to da musa zai dawo sai da wani irin ka gaba na yau saka ni ne rabon ku annaba ku ne rabo na aka habbai wadatun abin da na zo da shi kawai kar ka ƙara samun wani magana a sauran ko fitis na sauran Allah sauran ba da wani labarin amma me ya kawo haka jira na hadara ta mutsa sau daga lokacin da Allah ta'ala ya aje ainihin masrab guda daya shi ne naka fito kawai shi ne naka kwatan kwatan ga kwatan kwatan babanka ne shi ake ka da kanin babanka da wan babanka sai kanin babanka sai babanka talaka kanin babanka ne kuɗi wan babanka sarki sai ka ce kai ina babanka kuma ya aka aka shi talaka saboda ka kai ba babanka bane kanin ne komai shi ne babanka sai ka wulakanta uwanka ka saka shi komai ba za ka ga Allah za ka samu albarkan baban ka rushe na fata mun gani kad alima kullu nasin masrafa shi albarkar da kake nema wurin ba za ka samu kan baban ko baban ko baban wurin baban su kuma sunan za ka girma wasu ne albarkacin alaƙar su da shi ko sarka sai da su ta albarkansa a wurinka ma ba kai ka ci albarkansu a yi ko shi ta albarkansu a wurinka ba ya wuce saboda ainihin shi ne mashirar naka shi ne sarsalarka na tsotso na fata muna gani sarka to haka wannan ƙa'ida take a hadara na bayan Allah duk da ko haka ta gaban shi da inda tarika ta ta tarbiyya ne na ruhi da da suluki ko ƙa'ida take nan duk da kun duniya ba ta jami'a ne kadai ba shi da buƙatar jiya da Allah ƙara masa yarda shi da fanya cewa kamar yadda ba a taɓa yin mutane guda biyu a yin mutum ɗaya ƙarƙashin annabawa biyu ba shi ne wannan ya faɗi wannan magana kamar yadda ba a taɓa yin mutum ɗaya ƙarƙashin annabawa biyu masu shari'a kuma daban-daban ba sannan ba a taɓa yin ainihin uba mutum ɗaya ƙarƙashin ubanni biyu ba kuma duka a ce sun inganta ubanni biyu ba ko uwa biyu a ce kuma duka uwa ne ba sannan ba a taɓa yin mata guda ɗaya ƙarƙashin maza biyu ba ya ce to ba zai taɓa yi waɗai wuri ne ƙarƙashin shi hannu guda biyu ba. Kana kira da gazin nesa wannan magana. Na fata mun gane wannan. Sai za mu gada jiyan shi ne faɗa wannan magana. Sarka dole mu yi ɗin shehi ɗin jiyan. Na fata mun gane wannan. Amma a cikin gidan ɗari ƙasa wannan kuma ba matsala wannan wannan wannan matsala wannan shehin sanin na talƙini wannan shehin sanin na sauriya wannan shehin sanin na tarbiya wannan shehin sanin na ilimi duka babu damuwa a cikin gida ɗaya duka babu komai wannan. kuma duka shahanansa ne ko guda ɗari ne ya yi karatu rona ya karatu rona duka shahanansa ne na karatu wannan shayansa na kaza wannan shayansa na kaza wannan shayansa na kaza babu ne amma a wajen mashayarsa wannan mustahil ba da taɓa yiwa ina fata muna ganewa ko kaga abin da yake na ake hana ziyara ai ainihin saboda ziyara mashayar ne mashayar ina fata muna ganewa ya sa mu dace na'am ko an fahimci wannan lokuta da kyau ko tana daga abin da kana tsaya kanta maka ba abin da suna daga cikin lokutori ababen ababen surutu ga wanda bai fahimci me ake nufi ba to ban makaranta na uku na'am عدم زيارة وليا حيا وميتا به للاستمداد على التبرك na'am rashin ziyarar wani wali ko a mace ko a rai da niyyar neman tabahukinsa da istimdadi neman madadinsa shi ma ba za ta yi wannan ba dalili yana da daidai magana da ambatan da shan nono ko tsatso ko abin da sama da ko wani nono ko ce ke sha ko ma nono ko maka ina mu sha sannan ko nono ko shi sha girma ko ma nono ainihin madadin shi da na kadira mu sha na fata mun gane wannan kuma duk da ko haka ne kan ka kai jami'a ne duk da ko haka ne so ziyara na neman tabarruki da madadi shayarwa ne shayarwa ne na ruhi taraki ake kara manuhi madadi ake kara manuhi na fata muna ganewa da shi kuma nan ko a zahiri ma haka ne misali ta kace yanzu dukkan mu nan kowa je da filin yin da Allah sai ka zo gidan gidan sa ka je gidan to da Allah da baka zo gidan mu bayanan in ka ba mu kore kan ta hawa mun ga wata yana ma ko ba ta wani ha to me yasa ba mu musa wannan ba amma idan aka zo ta wuri fa al-muslimu akwai muslim kuma duka mu yayan adam ne amma a dangantaka fa kowa ya san dangantakarsa to a dariƙa shi ma haka ne a tariƙa ziyara aka ce a ziyara ta bisa aka muna ziyara kashi muna ziyara na yanzu saka musulunci na nan da musulun a kullum musulun sannan muna ziyara ɗan gida da ɗan dangi saboda ka zamu da kishi hannun ɗin zana wa gari ziyara neman mulki na fata mun da sunan da kyau yana da bisa amma da ya ruɗa kwakwalon wasu suka shiga ɗinmu akan maganar ziyara ce har da take maganganu da yawa wasu ce ta shirin ku Allah ya musu bane na cin musibu iri iri Allah ka kare mu su bayan Allah ba kaya bane lamarin kyawun sabata na je وهي كاهية السلوكية ita ce ita wannan ƙa'ida ce ta sufanci لكل طريقة ga التربية dukkan ɗariƙar tarbiyya والتجارية طريقة التربية ita kuma ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tarbiyya ko da ka wannan ƙa'ida yana kan ta dole Eh, akwai ɗariƙar tabo akwai ɗariƙar tabarruki akwai ɗariƙar tarbiyya ko ɗariƙa kuma ne neman tabarruki wani kayan shahani dubu ba tsatso ake so a samu na ruhi ba wannan kawai ɗariƙar wani wannan ba matsala amma ɗariƙar tarbiyya da suluki a su guda ɗaya rasa na fata mun bai wannan da kyau wannan shi na سؤال tambaya هل هناك شروط بعد ما تقدم Shin akwai wasu sharuɗai bayan abin da ya gabata جواب amsa نعم akwai هناك شروط لازمة متعلقة بالورد akwai sharuɗai na lazimi wanda suka rataye da wuriji kaɗai والشروط الكمالية sai sharuɗai na kamala kuma wanda suka rataye da wuriji kaɗai المتعلقة للشخص wanda suka rataye da mutum mai karanta wuriji والشروط الكمالية المتعلقة بالورد أيضا sai sharuɗai na kamala wanda suka rataye da wuriji
وهذه الشروط والآداب كثيرة wannan sharuɗai da wannan ladubba suna da yawa sosai Mm.
من يريد البحث فيها فعليه بكتب الفقه التجانية wanda yake so ya faɗaɗa a cikin su to je ya nu- ya du- ya duba a cikin littattafan fiƙihun da suka tijaniya eh alal misali shuru kamar yadda na faɗa da zu matalibul kullani ya kawo su guda arba'in daidai da shuruɗul kamal da shuruɗul aqli da shuruɗul wujubi duka da shuruɗul duka gaba guda arba'in ne na wannan zuwa mutu to akwai al'ada al'adabu zahira da al'adabu batina to al'adabu zahira kai nake son kusan guda 90 da wani biyu ne ko 90 da nawa sun kai haka shi kuma yana nan a cikin littafin mulkin mulki a bangon karshe na littafin ya kawo ɗannan al'adab gaba ki zai ya kawo adam tsakanin mulki da shehinsa a gabansa mulki da shehinsa a bayan gidansa mulki da karan kansa da kansa sai mulki tsakanin shi da yan uwansa da gaba gida wani suna yin adab da sun kai guda saba'in da da wani abu al'adab al na kuma to shi kuma shubran ya kakkawa a tsoron wani adabu kamar yadda muke karantawa mataki mataki da ke na fata mun gane to mafi girman kuma ladabi na ba'i shi ne huduri hararo hararo murara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma istihbar ma'anin dukkan ko wa tafahumul ma'anin dukkan hararo da kuma fahimtar ma'anonin dukkan wani shi zai ja ka karfafa ka zuwa huduri ba za ka sauka a sanda ba waɗannan idan tana bukata akwai su da kuma cikin tijaniya mutum zai babban cika zai gan su da yawa wannan ba iya mun iya na hujjar ne da adilla gaba ke da Allah kara mashi hujjar da albarka ba wannan shi ne ainihin kamar shuruɗul akadi guda uku da kuma abin da suka tattara gaba ɗaya da abin da suka kusa gaba ke da nakan faɗi yawanci nakan ce in mutum ya ga sharuɗan karɓar ɗarikar tijaniya sun mushi tsauri yana da kaikayi a zuciyarsa ai dama ba a ce dole sai yayi ba ko ba ka ba ba marka mu da Allah ya iya baki shi ba wani hayaniya yayi wanda yake gani zai iya yayi wanda zai iya ya bar mana wannan wannan kayan mu ne mu haka mu da ta yi to ya iya nashi ya iya yi bakin da Allah ai kai ma in za ka gina gida kana da sharɗin shiga gida sai ka rubuta no entry by order ko ba shiga sai da duka ko sai da ilimi kowa kowa a gidan sa ne ba zai yana da wani gobe da shi yana da shi sai ka ce ku shi kenan order mu shiga gidanka shine kar a shiga maka da kare kar a shiga maka da taba kar ta gidanka ne to shi kenan kuma mutum ya zo shiga da Allah ba za ka kama shi ba za ka kama shi ba to me maslaha in mutum ya zai iya bin dokan gidanka ya ji in ba zai ba menene ya san shi na shi gidan sauki da kuma dokan shiga gidan shi sai aka ga kana ka iya shiga bismillah ka bi dukkan shiga gidan dole in ba za ka shiga ba kar ka zo kusa sai ka shiga gidan ko ina kofa a buɗe ko ba ka ba sannan da ƙarshen bolana rasulullahi shi ya shakkanta ma shi tijanin wannan shar'in da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shojan yana karanta aura da yawa na aura ya karɓi tsari wani tabarunci tunanin shi ya samu damar saduwar shugaba da sallallahu alaihi wasallam maza su ne ta masa da da aka kulla aura da wal ashiyai wal askar وانا شيخك وانا ممدك وانا مربيك an da ce mafi ainihin shauki da ne amalin da ne a da dukkan azkar da ka karba a da dukkan abare da ya karba a da dukkan shehannai sau da ka dagaya wa nuna shehinka ni ne ne maka madadi ni ne ne maka tarbiyya sannan kuma wurin gawo kun bi ɗarika ce karɓi ɗarika ta tawa ga ta Saka kama mu zana ya lakana mu shauki jan gari ka sai ne ke aje da abin da yake. Saka kai ma za ka zo da shauki jan sai ka aje da abin da kake in kana yi. In kuma ba ka yi to ba za ka hada ba kamar da abin da yake mun shi ma ba zai hada ba. Na sarrafa mu zana da shauki jan. Shi man ka ga maka nauyi da Allah aje kar ka zo kar ka dubu. Ka ba waɗanda suke ganin za su iya tafiya akan wani ƙa'ida shi ke nake. Ya fata mun gane wannan da kyau. لكن لا تلكم مبالا ومن شكبان رجلا ومن شكبان رجلا muna ce a kan maganar istighfari ne da ake ta kai na istighfari da safifati da yadifu to a duk sati muna bukatar aji lissafi a zo da abubuwan da ake da yanayin kasan da kuma zaman lafiyan kasan da kuma tsoron barazanar damuna duk dai abubuwa dai da sauransu da barazanar zaɓe da muke tunkara tsoron tashi hankali Allah ta aina lafiya a gama lafiya Allah kuma mana zaɓi na gani da Allah a yi ta yi a yi istifarin uba a yi istifarin fatin uba a yi hauƙala uba hauƙala jami'in Allah ya ba mu mafita abin da ake ta fama ake ta kauna na ya yiwuwa Allah ya karya alkadar dan masu mummunan nufi a ƙasar da mu gaba ke na fata mun gani kuma idan aka yi a turo adadin ko da tek ke turo adadin da yi a dinga turo adadin ranar alhamis ranar alhamis ranar ya kamata a dinga turo adadin a kowane suke turowa sun cin cin ne mutanen garu mutanen ina ne mutanen gasar da ya fi lere haka duk suna ta turowa da wurare daban-daban ana turo to a ci gaba da tsoro kar ayi wasa Allah ya sani lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما ربنا سلاك من أجل ولا علينا سلاك المستقيم ولا آله القدر ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما سمعكم Wannan tsakanin